بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قول موسى فبغي عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالقربة لتنوق بالعذبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتك فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وآتنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون انظروني من من هو أشد هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تموت نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تمك الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعلم أن الله قد علق من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إن قارون كان من قوم موسى za a shiga isar wani a cikin bani isra'ila wanda zai zamani da annabi musa kuma dan asuwan annabi musa ne wanda suka yi suka su bayan annabi musa Allah ya kwaji zuwa ga fir'auna an zo an halaka fir'auna musulunci ya zauna ya tafi ya zauna da gindin samana ya kafu a kasar kowa da kowa musulmi ne to a ciki kuma sai Allah ya fidda munafukai domin dama kashi uku ne haka Qur'ani ya zo da shi Qur'ani ya kawo musu mai tsantsa ya kawo musu ayoyi na farkon bakara alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن آيوين مسلمين ضد سألنا يقع آيوين كافرين ثم فأن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آية بيو كوي آية مؤمنين سنسامو آية هدو مثل كافرين سنسامو آية بيو منافقين تجاكا مثل آية بوم شاوكو تشيني الله تبارك وتعالى يكي إن قارون كان من قوم موسى شي قارون ينا شكي موسى النبي موسى shi karunan ma ibnu ammihi dan babban annabi Musa ne gwamnu khalatihi a wajen a bangaren iyaye mata kuma da uwarsa da uwar annabi Musa su ma yan uwa ne ma'ana da mahaifin annabi Musa da mahaifin karuna yan uwa suke rike da su to sai ya kasance shi wannan ita wannan uwar annabi Musa ta haifi annabi Musa ita kuma wannan kuma ta haifi karuna to sai suka zama ga dan babban sa ne kuma dan ya dan babban sa ne kuma dan ya fitan ya fitan sa ne wa amana bihi kuma ya yi imani da shi shi karuna ya yi imani da annabi musa kafin abin da ya same shi ya same shi ko ban ga alaihim Allah ya yana cikin mutane Musa kuma ga alaihim sai yayi girman kai a kansu wa atainahu min al-kunuz dalilin girman kan kuma Allah ya ce na bashi dukiya ne ma wannan dukiya wanda inna mafatihahu latanu bil usbati ila quwwati makullan dukiyar ma za su za su yi wa mutane nauyi manyan mutane masu ƙarfi ma'abota jin ƙarfi ulil quwwati ma'abota jin ƙarfi a jaratu mutum goma aw sab'una ko mutum saba'in in suka ɗauki makullan to da kyar za su ɗauki makullan taskokin shi ƙaruna an ba shi dukiya mai yawa wanda Allah bai taɓa ba wani dukiya irin wannan ba Allah yana wa mutane misali cewa idan mutum mutumin kirki ne duk abin da ya samu ba zai halaka ba idan mutumin banza ne duk abin da ya samu zai iya halaka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malu salihu fi yadi rajuli salih ma da la dukiya mai kir mai kyau in ta shiga hannun mutumin kirki in dukiya ta shiga hannun hannun mutumin kirki sai ta zama ta kirki in ta zama ta shiga hannun mutumin banza za ta zama ita ma ta banza domin abubuwa guda uku da Allah ya kawo duniya ba sa canje halin dan adam da da ilimi da mulki da dukiya duk ba sa canje mutum a sai dai in mutumin dama in duk yanda ka gaji dama haka yake duk kafin su zo ma haka zuciya take da suka zo ne suka bayyana in ka ga mutum ya yi mulki yana ta zalunci a kan mutane to dama zalumi ne tun kafin ya yi mulkin ma zalumi ne ko da bai hau mulkin ba zuciyarsa shike take da zalunci idan kuma ka ga mutum ya samu dukiya yana ta girman kai akan mutane to dama mai girman kan ne idan ka ga mutum yana da ilimi amma yana ta barna a cikin ilimin dama barnati ne idza qala lahu qawmuhu yayin da mutanen qaruna suka ce masa la tafrah kar ka yi murna da samun dukiya la tafrah bi an'amin an'amta wa farah bi man an'ama in aqalta wa kullu ni'matin tazulu duna man afda fa zaka al-baqi fi kulli zaman eh don Allah ya baka dukiya ko wani abu na duniya na jin dadi kar ka yi murna da wannan kai murna da wanda ya baka shi wanda ya baka baya gujewa amma ita dukiya za ta iya gujewa za ta iya gujewa baka mutu ba ta tafi ta barka suka ce masa la tafrah qawmuhu nasahuhu nasihatan sadiqatan mutanensa sun masa nasiha nasiha mai ta gaskiya suka ce masa har ya yi murna da abin da Allah ya bashi ya yi murna da Allah da ya bayar lakin na hulam yasma amma bai ji wannan nasiha ta sun ba kalu da suka ce masa la tafra bi kasatil mali kar kai murna kai ta dagawa kai ta girman kai akan mutane saboda kai kana da dukiya mai yawa inna Allah shi Allah la yuhibbul farihina baya son masu takama a cikin mutane Allah ya yi halitta ne ya kawo mutane ya fifita mutanen amma saboda ya jarraba su ne wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin li yatakila ba'dhum ba'da suriyan Allah ya daga wasu ya daga musu daraja saboda a jarrabi wasu shi mai hali a jarrabe shi da marashi marashi a jarrabe shi da mai shi sarki a jarrabe shi da talakawa talakawa a jarrabe su da sarki jahilai an jarabe su da malami malami an jarabe shi da jahilai haka Allah ya abunsa ya ajiye kayansa saboda haka kada wani ya daga kai ya nuna shi duk abin da yake takaba da shi shi ma samu yayi san masa akai ko ba wayon sa bane ba dabara sa bane kamar yadda zamu tara nan gaba inda shi karuna yake cewa shi shi wayon sa ne ko kuma ilimin sa ne ya bashi wabtani kai karuna ka nemi addar al-akhirata ka nemi gidan lahira bima ataka Allahu min al-mali dukiyar da Allah ya baka ka sarrafa ta sai ta yi maka amfani ka samu lahira in dukiya ce ai bai kai annabi Sulaimanu ba annabi Sulaimanu da ya mallaki duniya da duk abin da yake cikin ta da mutane da kayansu da aljanu da kayansu da dabbobi da kayansu da iska ma da kayanta saboda haka shi in karuna an dan san masa wani abu ai shi wani abu aka san masa aka san masa wasu za rike da nasu shi ko annabi Sulaimanu na kowa ma nasa ne amma bai sace yayi dagawa ba bai sace yayi girman kai ba bai sace ya nuna cewa ya fi kowa ba الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله بأن تنفقه كشيء دوكيرك أتكين بين الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا كرك من تربونك ما نكرك شن يربونك الدنيا يزما الاخره باك da komai an ta'amala fiha lil akhirati kai aiki a dukiyarka kai mata aiki don lahirarka ba don duniya ba wa sillin nasi ka kyautata wa mutane kama asanallahu ilayka kamar yadda Allah ya rubuta ka Allah ya baka arziki ne don ka taimaki mutane ka kyautata musu ba ya ba ka bane don ka yi tana gaba a cikin mutane kana nuna musu su ba san komai ba ko ba su da komai su talakawa ne kai kana da shi wala tamgil fasada fil ardi karka ne yin barna a doron kasa bil ma'asi ka yawaita sabon Allah inna Allah shi Allah la yuhibbul mufsidin baya son masu sako yana azabtar da su masu barna yu'adibuhum Allah zai azabtar da masu barna to wannan duka da aka gaya masa shi Haruna amsar da ya bayar kala sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi aini na iya sarrafa kuɗi ne na iya juya dukiya daga dirhami ɗaya ya koma dirhami biyu ya koma biyar ya koma goma ya koma ɗari da haka na tara dukiyar ba wai a shi bai yadda ma Allah ne musulmi ne kawai amma bai yadda Allah ne ya bashi dukiya ba shi dai ya iya sarrafa dukiya ya san yadda zai sarrafa naira ta karu ya san yadda zai sarrafa duk kowace dukiya ne a yu'azum ila ilmin indi bi muqabalati ilmi yake ai ilimin sa ne ya bashi ma'ana ya karanta ya karanta kasuwanci ya karanta business ya iya shi kuma yana yin sa yadda yadda ya iya sai sa yafi kowa tunda yafi kowa ilimi dole yafi kowa kudi inji shi ai ya manta ne ai wani ya gama ilimin nasa ya ga makarance karancen nasa ba shi da komai wani kuma yana nan ba ko lissafi bai iya ba in ka hada masa lissafi mai yawa ba zai iya ba amma ya tara dukiya ga sanan birjik sai a nemo masu wayon su zo su shinye su shinye su bar dukiyar eh duk wanda zai shinye zai shinye abin da zai shinye ko zai fara da dukiyarsa domin a cikinsa take shi wancan mai wayon kuma sai dai ya shi na mutane shi kuma ya gama wayonsa amma kuma sai dai zai shi na mutane amma shi ba shi da nasa ai abun na Allah ne ina da abin irin inji awalam ya rawan Allah shi bai sani bane shi karuna an Allah shi ubangiji kada halaka man huwa ashaddu minhu quwwatan Allah ya halakar da wanda ya fi shi karfi in karfi yake gadara da shi min qablihi tun kafin ya zo min al-quruni a cikin mutanen da suka wuce mutanen da suka wuce akwai da suka fi karuna karfi da yawa ga adawa wanda in suna tafiya ma mutum sai ya sa hannunsa yana kare hannunsa daga gizaje kansa daga gizaje gizagizai sannan yake wucewa saboda tsayinsu da ƙarfinsu amma duk sun tafi wa karu jam'an wanda ya fi shi tara dukiyar ma ya tafi wanda ya fi shi tarawa ya tara ya tara ya tara fiye da dukiyar sa shi ma ya tafi wanda aka bashi dukiyar ma aka hada bashi da aka hada mishi da mulki eh amma duk sun tafi wa karu jam'an wala yusalu an zunubihim almujrimun Allah ba za a tambayi azzalumai ko kafirai daga zunuban da suke yi ba li ilmihi ta'ala saboda Allah ya san zulmin nasu in kaji ana tambaya ana mutum hisabi za a zo a yi hisabi a ɗora a ga aikin sa mai kyau da mummunan aiki wanne ne ya fi da sai in akwai mai kyau din in babu mai kyau me za a auna duk da ma mummuna ne to me za a auna ai ba awo an san shi kawai na haka
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الآيات الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه أكا قارون يكي فتاة جماعة fi zinatihi a cikin kayan ado fi adba'ihi da mabiya bayansa alkathiri na masu yawa ka san mutum yayi kudi da yawa da zai samu fadawa da yawa rukubanan wasu na tafiya a sama mutahallina bi madabisi zahabi in suna tafiya rigunan su na zinari ne zinari suke riguna wal hariri da kuma al hariri mai tsadan nan ala kuyulin wa bingalin mutahalliyatin suna kan dawakai da alfadarai su ma kuma an musu ado da zinari aka suke duk inda zai fita in aka aka hange shi to an san mai kuɗi ne yake zuwa qala allazina yuriduna alhayata dunya wanda buri su kawai neman rayuwar duniya sai suke cewa ya re talana misra ma uti ya qarunu mu ma da mu samu abin da aka ba wa qarunun a bamu mana irin sa fi duniya yadda qaruna ya samu kuɗi a duniya mu mu samu innahu lalle qaruna lazu hazin azim yana da babbar rabo tunda aka ba shi wannan dukiya wani tunaninsa gaba daya yana tunanin idan Allah ya ba wa mutum duniya kamar an Allah ya gama sonsa kafiran ma haka suke fada suke waye in dai da tun da dai Allah ya ba su duniya to ai lahira ma za su yi wanda ba shi da ita to da yake ba san lahirar ba وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ونداك باسو سنين الله ونداك سنة أقوى لاهرة suka san tanadin da Allah ya yi wa muminai da abin da ya yi wa kafirai da abin da ya yi wa mabarnata su sai suke cewa wailakum ayya kaitonku ai ba a gorin iri wa'annan in kaga mutumin kirki yana aikin kirki shine za ka yi gorin sa amma don kaga mutumin banza yana banzanci a duniya kar ma kai gori watan yanzu shi karuna ina yake sai labarin sa ya wuce kamar bai taɓa zuwa ba ina dukiyar tasa ko labarin sa yanzu ka ba wanda zai ce maka ga inda shagon karuna yake yanzu ko inda bankin karuna yake ko inda yake tattara dukiyarsa ko inda yake ajiyewa duk babu ya kare babu shi tare da ya tattara dukiyar ya tara dukiyar da ta wuce hankali Allah bai taba ba wa dan adam dukiya dukiya da ya ba wa dan adam dukiya irin yadda ya ba wa karuna domin karuna shi da ko da yake magana za ta zo zakka ne aka ce masa ya fitar to a lokacin yadda suke fitar zakka in kuɗi ne in dabbobi ne in ko menene ma a addinin su na Yahudanci za ka kasa abin da ka mallaka kashe hudu sai ka bada kashe daya shine zakar rubu'i shine zakka ka kasa dukiyar ka ba daya ta kashe uku kashe hudu sai ka bada kashe daya to da ka ga karuna shi gaba daya ma ko kashe goma ne ma ba iya lissafin ba ta yi yawa aka ce an rumunta masa an ba shi dama ya kasa goma ya ga ba zai ba zai hadu ba ya gama lissafi ya gama lissafi ya gagare shi ya dawo nan musa ya ce to Allah ya ce maka ko in dabbobi ne kowace saniya sai ka kirka shanu ɗari ka ba da ɗaya nan ma ya je ya gaba lissafi ta ji haɗuwa saboda shanu sun fi ƙarfi ya gane lissafin su ma balle ya lissafa su ya shirya mu ya dawo a nan wuta ce to Allah ya baka dama ya ce dukkan shanu dubu ka fi da ɗaya duk tumaki dubu ka fi da ɗaya duk akuya dubu ka fi da ɗaya kuɗinka kuma duk ko misali kowace naira dubu ya ba da naira ɗaya yawwa ko ko menene nasa abin da ya mallaka da dubu dubu yake fitarwa wanda mutane suka fidda goma wato a cikin kashi goma fidda kashi daya to shi kashi dubu aka bashi ya fidda kashi daya amma da haka da ya je tattaro lissafi ya hada lissafi ya hada lissafi sai ga dukiyar ta yi yawa ba zai iya bada wailakum suke cewa ayya kai tonku kalimatu zajirin sawabul lahi bil akhirati mubiya ne miladan Allah a lahira abinda Allah zai bayar khairun shi yafi liman amana ga wanda ya yarda da Allah wa amila salih yake aikata aiki na gari to ya nemi kusanci da Allah ya nemi kuma abinda Allah zai bayar ya fi min ma utiya qarunu akan abinda aka bawa qarunu tunda shi ya zai kare in ma duke ba ta kare ba shi zai kare ai ran da ya mutu magana sa ta kare to gashi yanzu babu shi babu dukiyar wala yulqaha illa sabirun ba wanda za su gamu da sakamako mai kyau a lahira sai wanda suka yi haƙuri ala da suka bi Allah wa anil masiyati suka yi hakuri ba saba wa Allah ba idan mutum ya hakura ya bi Allah ya hakura bai saba wa Allah ba to zai samu zai samu da sakamako mai kyau a wajen Allah wa kasafna bihi wa kasafna bihi wa bi darihi al-ard وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به ألا يتاك مكا دلمو يد دوكيرنا muka badda ita muka tura ta cikin ƙasa da ba faka sauna bihi kai shi din aruna Allah ya taka muka dulmo yadda shi muka tura shi ya koma karkashin ƙasa ita tafiya wa bidarihi da gidan nasa ma dama yana da kuɗi yana da gidaje masu kyau to da shi din da duk abin da ya mallaka gaba daya ka aka tura shi ya tafi aka bunne shi ya shiga kasa ya tafi shi ga har abada ba za ka jin guriya sa ba sai dai alahira wa bidarihi al-arda Allah shi duk mun kifar da su mun sasa shi in kasa wa ma kana lahu min fiyati yasrunahu min dunillahi ina fadawa da suke cewa duk abin da ka umarce mu shi zamu yi duk abin da masu cewa a duk ra'ayin da ka kawo shine daidai ina suke wa ya taimake shi ba su taimaki kansu ba ba su taimake shi ba yan suruna wanda za su taimake shi min dunin lahi in ba Allah ba babu wa ma kana minal muntasirina kuma shi bai kasance cikin wanda za a taimaka ba halaka qarunu qarunu ya halaka li'annahu hasada Musa yayi wa annabi Musa hasada fasara ya takabbaru bi kasrati malihi saboda yana dukiya yake ta girman kai akan annabi Musa wa idza amara Musa bi amrin sara yantagiru ala Musa inda qaumihi idan annabi Musa ya umarnin wani abu sai ya koma ya tara mutane sai dinga cewa kai Musa nan fa ya fiye tsanantawa to shi abu kaza ma sai a ce sai an yi kaza sai an yi kaza haka yake ta wannan intikadi yake ta bibiyan annabi Musa hatta aujaba Musa zakata har nan Musa ya ce to Allah ya wajabta zakka akan masu dukiya za su shirya su bayar akan marasa shi ko jama'a qaumahu sai sai shi qarunu sai ya tara jama'arsa mutanensa qala lahum sai ce musu Musa haza ittaba'tumuhu Musa ya zo kun bi shi yanzu kuma wal ana yasalukum juz'an min malikum yanzu kuma yana zo yana tambayan ku yana so ya karbi wani abu na dukiyar ku ya ce idza tabitumuhu idan kuka biye masa sai ya kuzu malakum jami'a sai ya karba dukiya ku gaba daya kaga ya zama shine mai mulki shine mai dukiya qalu law sai suka ce masa anta sayyiduna wa ra'yu ra'yuka ai kai ne jagoran mu duk abin da ka faɗa duk ra'ayin da ka kawo yayi qala sai ya ce ana ar-ra'yu indi yace shi ra'ayin da yake wajen sa an nagzifa musa in armihi bi fa'idatin tusiru martabatahu inda nas yace kawai mu yi annabi musa kazafi in ji shi dan ya ce wato yi wa annai Musa kasafi su ce masa ya aikata aiki da mummunan aiki shine na zina saboda martaba ta faɗi wajen mutane mutane su daina ganin sa da daraja in suka daina ganin sa da daraja ko ya siru la yasma'u ahadun kalamahu sai annai Musa ya dawo ba wanda zai ji maganar sa fa nasariha min amrihi wa sai su huta daga lamarin annai Musa kalu sai su su mutanen nasa waɗanda ya tattara din wakilan nasa da waziran nasa suka ce anta sayyiduna wa sahibu ra'ina ai kai ne shugaba kai ne ma abokin ra'ayi duk ra'ayi da kaga wasu ayi wa hunaka wa kana hunaka hunalika bangiyatun akwai wata karuwa a garin amarat min fahishatin taji tayi zinanta tayi karuwanci ta sai tayi dauki shiki fa da aha qarunu sai qaruna ya kira ta a gida wa qala da sai qaruna yace mata udiki sa'an min zahabin yanzu zan baki dukiyar da ta kai wato cikin kwano kwanon babban kwano irin kwanon shaɗin nan zan baki kamar wannan dukiya zinari zalla zinari ma ba wanda aka aka nika shi ya zama tululluka ba ba zai yawa ba garin za a diba mata an an bata wannan garin na wannan sa'in suka yace zai bata wata qulina innal hamda min musa abinda kawai kike muke so ki faɗa in ji shi kike shikin nan annabi musa ne yayi miki shi wa ba da haza idan kika mana haka ni kuma in ji karuna yace sa aka zawwaju juki wa yakunu laki wa yakunu laki nisfu mali na daukan miki alkawari zan aure ki sannan ko zan baki rabin dukiya ta duk wanda na mallaka walaki kaza wa kaza ai ta mata alkawari shikenan fa kabila sai ta je ta karba ta je ta yadda to gashi an mata alkawari kuma gashi mai mai dukiyar duniya gaba daya yace shi zai aure ta qala li musa sai shi karunan kuma da yake ya gama kulla sharri sai je samu annabi Musa sai ce masa banu Isra'ila lahum hajatun ilayka ij'alna mau'idan banu Isra'ila kada dai baka yi musu wa'azi ba suna son kai musu wa'azi ka sa mana lokacin da za a zauna a yi wa'azi shikenan waje ala lahum mau'idan annabi Musa ya ce a zo a hadu rana kaza wai ta ma'udu suka zo suka hadu fasara Musa ya izuhum ala adatihi annabi Musa ya ta musu wa'azi kamar yadda ya saba yana musu wa'azi wa zakirahum yau zakirhum yana tunatar da su yana gaya musu dokokin Allah hatta kala a cikin wa'azinsa sai annabi Musa ya ce man zana wa huwa ghayru muhsinin jalattuhu wa man zana wa huwa muhsinun rajamtuhu yace duk wanda ya zina in bai taba aure ba zan masa bulala in kuma ya taba aure zan kashe shi zan sa a jefe shi ya mutu kala sai karuna yana zaune sai ce hatta anta ko kai ne ka aikata kai wannan laifin haka za a yi maka kala ne Musa ce hatta ana ni ma yi ɗaya ne ni ma ba bawan Allah bane ko ni ne nayi za mu hukunci kala sai shi Qarun yake cewa inna bani Isra'ila yaquluna kalaman ai ko bani Isra'ila fa naji suna wata magana kala ma huwa sai ne Musa ce me maganar ma huwa kalamu menene maganar da suke faɗa kala sai Qarun sai ya cewa lil mar'ati ga wannan karuwar ko mito ki tashi mana kiwa mutane bayani fa waqafatil mar'atu sai matar ta tashi ta tsaya da ta tsaya fa kare da Musa sai ne Musa ya ce don ina ina hada ki da Allah ki faɗi gaskiya ki faɗi abin da kika sani ta kallami ki magana kala sai ta ce ana da fa'ali qarunu sa'an min zahabin qarunu ne yake zai bani daro guda na kudi sannan kuma wa qala li yati min anni aghzifuka bi bi hamli in maka gazafi in ce shikin nan nawa kai ka bani shi sai ta ce walakin ana ma asiyati takfini aiban inda Allah tabaraka ta'ala amma ni fa sabon da nake wa Allah ma ya ije ni Allah ya taje ni da sabo a lahira na cewa mazinaci ya ce ya fi mini sauki akan ya kama ni da cewa na jefi annabin Allah wannan laifin gara min in je da shi wajen Allah la aqzifu biha nabiyallahi amma ban jefi annabin Allah ba ya fi mini alheri alhamdulillah min Musa kama qala haza ta ce ciki ba na ba na annabi Musa bane kamar da shi wannan karuna ya fada to daga faɗi wannan annabi Musa ya san cewa lallai a sai shirya shirya abun yayi shi karuna ban ga diban Musa gadaban annabi Musa ya fishi wani irin fishi hatta kharaja sha'ruhu kharija libasihi gashi sadama yana dogon gashi saboda fishin sa da gashin ya tace sai ta huda kayan sa yana fita fasakara sajidan annabi Musa ta ce fadi yawa Allah sujada fa qala ya ya rabbi ya ubangiji tangrabu li tangrabu li ya Allah zaka yi fiki saboda ni fa qala fa qala Allah sai Allah ya ce masa al-ardu mudiyatul laki laka fi amrika ta sa ma gaba daya daga yanzu na bata na bata umarni duk abin da kace mata tayi tayi kawai fa qala Musa ne Musa sai ya tashi da ya tashi fa qala sai ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila inna Allah ba'athani ila Qaruna kama ba'athani ila Fir'auna kamar yadda kuka san wancan karon Allah ya turo ni in zo in ga wa Fir'auna sakon Allah Fir'auna ya ga kana kada shi yau kuma Allah ya aika ni zuwa ga Qaruna fal ya taziluhu nam nam fa man kana ma Qaruna fal yakun ma Qaruna duk wanda ya san yana tare da Qaruna su zauna tare wa man lam yurid an yakuna ma Qaruna wal ya tazilu duk wanda ya san baya tare da karuna ya gudu ya bar wajen ya bar inda karuna ke zaune duk mutane suka watsa a to in an ji bala'i zai zo kowa zai zauna shike na aka bashi daga shi sai mutum biyu wata farraka nasu jami'an duk mutane suka watsa ma baqiya ma karuna illa kasani sai mutum biyu kawai suka rage tare da karuna fa qala sai annabi Musa ya ce ya arbu kuzibi kasa kama mini karuna fa kazarhu ila na fa kazar hul ardukum na hatta gabar ka abahu kasa ta kama shi har zuwa nan idanun kawun nan inda mutum yake alwalan nan ya fada cikin kasa fata darra ila Allah yayi ta tuba yana ta roko wata wasala bil qarafat yana cewa annabi Musa ka duba zumunci ka duba zumunci da yake tsakanin mu ka duba mu jan uwa ne kai hakuri yana ta tuba yana ta roko wa qala yace ya Musa isma'ili ya Musa ka yafe min faƙala sai annabi Musa ya yi fici ya ce ya ardu ku zihi ƙasa ɗauki kama shi nake to aka zarfi ardu ƙasa ta kama shi sai har izuwa ila rufa ta zuwa ga gwiwoyinsa duk ya fada ƙasa ya ardu ku zihi ya ce ƙasa kama shi nake to aka zarfi ila sun bihi har bayansa sai ya fada ya ardu ku zihi ƙasa kama shi to aka zarfi ila sarrihi har ƙirjinsa sai ya fada ƙasa ya ardu ku zi kasa kama shi nace waktala ardu ardu sai kasa ta haliye shi huwa wa sahiba da shi da abokansa guda biyu na duk su tafi sun yi kasa fala zala yatajaljalu fil ardi har yanzu yana yana gangarawa ran da ya taka kasa ta bakwai da nan zai ta shin giyama la ya asilu la yasilu ila qari 70 ardina illa yawm al-qiyamati ba zai sadu zuwa ga kasa ta bakwai ba ya kure kasa ran da ya kure kasa to an yi tashin kiyama ya zai yana tafiya a hankali da shi da mutane har yanzu suna tafiya a karkashin kasa ya kifu a ranar nan kuma gashi wannan dogon zamani da yana yana kifewa a cikin kasa ga bala'o'i iri iri da Allah ya hada shi da su amma har da haka kuma ana tashin kiyama ya kai kasa ta bakwai maza sai a sake ta da shi a zuwa tsaye da shi ko hasabu ai masa hisabi yusbilu nara kuma ya shiga wuta azali wato karuna wannan shine karshen karunu kenan kuma kana lahum min fiyatin yansurunahum min dunillahi kuma kana minal muntasirin babu jama'a da suka taimake shi suka raba shi da wannan azaba Allah babu kuma kana minal muntasirin shi dama bai kasance cikin wanda za a taimaka ba shikenan daga nan kowa ya ga karshen karunu karunu da ma ya ce musu annabi Musa ya kwashe mulkin Fir'auna yanzu yana sai kwashi dukiyar su to shikenan sai aka hana ka karuna to kaga wasu za su ce da gaske ne sai wasu ka fara cewa Musa ya kashe karuna saboda ya gaji dukiyar sai annabi Musa ce duk inda dukiyar karuna take a duniya ta bi shi kasa duk inda ke san dukiyar karuna tana kanki ta bi mai ita ba ma son dukiyar ma a duniya gaba daya aka dukiyar nan tafi karuna suna tafiya tare har yanzu kuma tare za su je sauka amma kana min muntasiri واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون allazina tamannaw makanahu wanda za suke goyin su zama kaman karuna a sai aka waye gari jiya suna gorin kowa ya zama kaman karuna dukiya a yau kuma da gari ya waye ya kunna suna cewa wai Allah ya kiyaye mu ka Allah la yasuru rin kalimar ya shawo mini badi Allah shi yake timfida dukiya ga wanda ya gada ma cikin bayinsa wa yaqdiru Allah kuma shi yake karɓe dukiya daga wanda yake so laula amanna Allahu alaina ba don Allah ya mana baiwa yayi mana kyauta lokacin da nai Musa ya ce kowa ya gusa muka gudu ba don haka ba kaga da mu mun tafi da shi la khasafa bina mu da Allah ya tafi da mu a karkashin kasa ko la kusifa bina da an kifar da mu kama kusifa bi karuna kama da kifar da karuna ko kama kama kasafa bi karuna kama da Allah ya kifar da karuna wai kalmar mamaki ne ka annahu lalle lamarin la yuflihul kafiruna tabbas kafirai duk inda suke ba ba sa samun babban rabo ba sa samun rabo rabon sa na duniya ma rabo ne amma kuma yana tattare da wahalhalu in mutum ya riga ya zo duniya dole sa sai ya ta wahala dole sa sai ya ji zafi sai ya ji sanyi sai ya ji sai ya yi rashin lafiya sai sai ya ji wata ran sai an fata masa rai sai ya ga wani abu da baya so sai ya ji wani abu da baya so sai ya taka wani wajen da baya so to duk wanda ba zai tsira da shi ba duk kafircinsa kuma in kafiri ne in ya koma lahira kuma abu ya fi muni Allah ya kiyaye tilka darul akhirah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة التي وانشان جدان الآخرة ما يسونا الجنة الجنة التي نجعلها ناتانا ديتنا سنياتنا ييتا للذين لا يريدون علوا في الأرض فمتعين دباسا كرمان كي الدنيا باسا أغا daga kai akan mutane wala fasada ko ba sa barna a doron ƙasa wal'aqibatu kyakkyawan makoma lil muttaqina na masu tsaron Allah ne duk wanda yake tsaron Allah shine zai samu kyakkyawan makoma da gudu Umar sai na Umar yace al fasadu la nuriduhu yace barna dai ba ma nufin ta ko ba za mu yi ta ba amma al ulu fa fi nafsi Umar minhu shay'un amma son girma dai a ran Umar nan ma akwai wani abu kana amma shi son girman sa shi son girma musulunci ya daukaka ne ba son girma ya fi kowa bane a shi ƙarya ne da wasa baya so shi komai gaskiya ka kawo masa gaskiya kawai in gaskiya za ka faɗa za ka shirya da umaru in ba za ka faɗi gaskiya ba to ko ko Allah bai hukunta ka ba sai zai hukunta ka eh domin wani mutum ya zo akai wani musulmi wani munafiki kai za a ce sai je rigima da bayahude da ya rigima bayahude sai bayahude ya ce su tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci sai munafiki ya ce a su je wajen shugaban yahudawa ya musu hukunci saboda ya san shugaban Yahudawa zai biye masa sai shi kuma Yahuda da yake ya san shine mai gaskiya sai shi bai yadda ba Muhammad ne zai mana hukunci ai shine shugaban ka sai ya kawo ƙara sa wajen manzo Allah sallama manzo Allah ya kira hukunci ya ba wa shi ba Yahuda gaskiya ya ba wa wannan din rashin gaskiya suna bai da ita da ya fita sai ya ta gunaguni haka to da ya fita yana gunaguni sai sai wannan sai bayahuda ya ce to kai baka gamsu da hukuncin da shugaban naka yi bane ya ce bai gamsu ba ya ce to ya kake so ya ce mu je wajen wani sai ce to mu je wajen umaru shi kenan sai suka tafi suka suka sallama umaru ya fita sai bayahuda ya ce sai umaru ya ce mai kawo ko ce bayahuda ya ce a mun yi sabani ne mun yi rigima da shi sai na ce mu je wajen muhammadu ya yi mana hukunci ya ce sai mu je wajen ka'abu shugaban yahudawa ni kuma naki na je wajen muhammadu yanzu ya ba ni gaskiya shi ya ba shi rashin gaskiya ya ce kuma bai amince ba muka ce to bari mu zauna sai ce to yana zuwa bari ina zuwa zan zo muku dinamar da ya shiga ya ya dauko takobinsa sai ya sa a cikin rigarsa da ya zo kawai yana zuwa sai ya fille kan munafiki ya ce to ni shi ne hukunci na ga wanda bai yarda hukuncin annabi ba العاقبة للمتقين نعم جد من جاء من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة وندزو يا أيكة أيكي ميكو فله خير منها za a ba shi fiye da aikinsa ma, shi Allah komin raunin imanin ɗan adam, inda musulmi ne komin ƙanƙantarsa a cikin musulunci, ko ya yake komin saƙonsa komin barnasa inda musulmi ne, ya ya kada aikin kirki sai Allah ya ba shi goma, lada goma yake ba shi, ba ya rage goman nan, in ya sun akwai laifinsa laifinsa kuma yana can daban, amma dai in ya aikata alheri ya aikata aiki mai kyau, misali sallah ya yi, azumi ya yi, gaida wani ya yi, ya haɗu da wani a hanya ya shirya wani abu a kan hanya mazala salama ya ce ko kaya ka shirya a kan hanya kada ta cuci wani sai an rubuta maka lada goma nan to duk wanda ya aikata aiki mai kyau falahu khairun min ha yana da fiye da abin da ya aikata bisa wa biha saboda aikata aiki mai kyau wa man jaa bi sayyiati wanda ya aikata mummuna fala yuzal ladzina amilu sayyiati su wanda suke aikata miyagun ayyuka ba za a yi musu sakamako ba illa ma kanu ya'maluna sai gwargwadon aikinsa shi mummuna yake ba a ninka shi idan mutum ya yi ɗaya a rubuta masa ɗaya in ya yi biyu a rubuta masa biyu in ya yi uku haka misali salama yake cewa yake mamakin musulmi a same shi a wuta ya ce Allah ya baka in kai abu mai kyau guda ɗaya Allah zai baka lada goma in ka ƙara goma in ka ƙara goma in kai ni nufin za ka yi alheri za ka yi mai kyau ma sai rubuta maka ɗaya ka yi kenan in kuma kai nufin za ka yi aiki mummuna ba za a rubuta komai ba in ka aikata shi za a rubuta maka ɗaya idan baka tuba ba har bayan wani lokaci sai a bacci in ka tuba kuma a goge shi yace wanda ake rubuta ɗaya kuma in aka yayya ba a rubutawa kuma in an tuba ake gogewa amma da haka har kai sake wannan ɗaya yayi ta yawa yayi ta yawa har yanzu ya wuce kyawawan naka na goma goma nan ai bai kamata ba illa ma kanu ya'malun su masu aikata miyagun ayyuka gurgudun aikin su ake saka musu ba a kara musu ba a kara musu a ce wannan kari ne ba a musu kari saboda shi Allah shi ba a zalimi bane
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال
إن الذي فرض عليك القرآن لا أدك إلى معاد والربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن wannan aya ta sauka ne a Juba lokacin da manzon sallama ya taso bayan ya dade a Madina yayi kaman shekara shida dubarin sa Makka yayi hijira ya kuma Madina shekara shida bai fita Madina yayi ya tafi Makka ba yana ta kewawan makka yana son zuwa makka domin lokacin da manzala salama ya bar makka Allah ya umarce ta hijira da ya zo shiga garin madina abin da ya faɗa ya ce ya Allah ka ɗauko ni garin da nake so ka kawo ni garin da kake so ya Allah ka sa mini son wannan gari da kake so kamar da nake son wancan gari da nake so ya ce to annabi ibrahim ya haramta wancan gari ya yi masa harami ma'ana ya haramta ba a ba a yanke itatuwansa haramin ba a kama dabbobi a ciki ba a farauta ba a komai sai ce ni ma na haramta wannan waje kamar yadda annabi Ibrahim ya ta to shine yayi shekara shida bai je makka ba to sai aka tashi za a tafi umran nan ta farko ta sulhu da biya nan da aka yi shekara shida da da hijira to an zo jufa a jufa dama ake daukan harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daukan hara- harami Allah ya saukar da wannan aya yake ba shi hakuri yake kuma kwalitar da shi jin daɗin inda ya fuskanta manzo Allah ya- Allah ya sa masa son garin Makka yana son Makka sosai innal ladzi farada alayka alqur'ana Allah nan da ya ka- yake saukar maka da Qur'ani آه، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل عليه بالجوفة yace laraduka ila ma'adin Allah zai mai da kai inda kake so mana zai mai da kai makka makka da zaka koma makka wa kana qad istaqaha manzala yana begen zuwa makka ya dade yayi shekaru bai je makka ba kul ka ce rabbi ya ubangi rabbi ubangiji na alamu shi ya san man jaa bil huda wanda yazo da shiriya wa man huwa bi dalalin mubin da wanda yake cikin bata bayyananniya
وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكيف- للمجرمين آه للكافرين إيه، آه، الله يشي وما كنت ترجو أي دا بكي زماني أن يرقى إليك الكتاب ذا سوكر مكة سوكر مكة دا قرآني با الله نيدا قال دا ما سيسوكر دا قرآني نا yake annabi shine shugaban annabawa shi aka saukar masa littafi shugaban littafai illa rahmatan min rabbika saukar da qur'ani rahama ne daga ubangijinka wala takunanna zahiran kar ka zama mai taimakawa lil kafirin ga kafirai irin su karuna wanda suke eh, fifita duniya akan lahira ma'ana duk inda kafiri yake wanda baya son gaskiya to kar ka taimake shi akan dai rashin gaskiya amma ko kafiri ne in ya zo da gaskiya musulmi yaki zuwa da gaskiya a taimaki kafirin a nuna masa gaskiya a a bi masa haƙƙinsa a bar musulmin da yaki gaskiya a shi ba musulmi son gaskiya ne ya mai da shi musulmi har ake son sa in ya kauce ga gaskiya ai ba ba mutum ba ba- ya koma irin halin wadancan din kenan na
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت عليك بعد إذ أنزلت إليك وإلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك سوكا فلن كدس عليك عن آيات الله تكبر كرنتا ومتعن آيوين الله وكما حكمش دا آيوين الله بعد إذ أنزلت إليك بيان الله يذكر مك دا آيوين ولا ترجي إليهم في ذلك كرك كوما وكافري balle su tsare ka su nemi za su canja maka ra'ayinka balle ma ba zai yi ba Eh, Allah ya kiyaye shi walaula an sabbatna ka lagar kitta tarkanu ilaihim shay'an qalilan anan malamai suka ce wannan balangar wannan ayar shi ya nuna ko kwata kwata manzo Allah sallallahu ko da Allah bai ce bai masa gara ba zai karkata zuwa kafirai ba Ah, ba da izin zilal ilayka bayan an saukar maka da aya eh, ayoyin Allah la tarji ilayhim karka koma wajen kafirai fi zalika wado ila rabbika duk abin da zaka nema ka nema wajen ubangijinka manzalla sallallahu alaihi wasallam na cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah idan zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah shi Allah shine zai baka kuma shine zai taimaka maka Ah, wala takuna wala takunanna minal mushrikin kar ka zama a cikin masu taimakawa mushrikai ma mai tawancan na kar ka tawancan ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر karka yadda kai dan adam wannan ana magana da manzo Allah amma al'umma sa ake nufi shi annabi annabi ba zai bauta wa wani Allah ba eh Allah kowa ya sani Allah an manzo Allah ba zai bauta wa wani Allah ba a wanda zai iya hada Allah da wani abu ake ake magana wala tad'u kai dan adam karka yadda ka bautawa ilahan akara wani Allah daban ma Allah ka hada shi da Allah la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kullu shay'in halikun komai da kowa komai zai halaka illa wajahu sai zatin Allah zai rage illa iyahu Allah ne kadai shine wanda ba shi da farko ba zai karshe ba amma komai yana da farko kuma zai karshe lahul hukmu hukunci na Allah ne alqada'un nafizu Allah ce ke hukunci zartacce fil khalaiqi cikin halitta Allah ne zai hukunci idan Allah ya rubuta maka abu zai same ka duk inda ka shiga sai ya same ka idan Allah ya rubuta maka zaka samu abu duk inda abu ya shiga sai ka same shi to saboda haka wannan Allah ya riga ya rubuta shi kowa abin da zai samu zai same shi zai samu zai samu abin duk abin da zai samu to kuwa sai ya samu mutum saboda haka kawai a ciki kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaruddu al-qadar illa du'a ba abin da yake mai da kaddara ta zama ba ta yi tasiri mana ba ta wahalar ba sai addu'a in an turo kaddara za ta same ka tamba za ta same ka amma in ka yawaita roƙon Allah tunda shi ne mai kaddara to sai ya sassauta maka ita sai ta zo da sauki misali mutum zai fita zai je ya fadi ya karye da ya je sai ya tuntube ko ta kare bai yi ba ai ya samu sauki maimakon karaya kaga dama abin da aka rubuta faduwa amma abin da zai faru a cikin faduwa ba a rubuta ita kaddara za ta rubuta maka za ka faɗi a waje kaza iya abin da za ta rubuta in ta rubuta za ka faɗin nan to a cikin kaddarar in ba ka baka roƙi Allah ba kai komai ba to shi ke na a cikin kaddarar sai a samu a sake rubuta cewa to in ka faɗi ba karyawa za ka yi in kuma ka roƙi Allah to shi ke nan dama an rubuta za ka faɗi to in ka roƙi Allah sai a rubuta to Tunda an rubuta za a faɗi dole sai an faɗi amma in ka faɗi za ka yi tuntube ba za ka yi targade ba shi kenan ka ga gaddara ta faru tunda ka faɗi dama shi aka rubuta kuma rauni baka ji ba balle karaya to shine amfanin roƙon Allah eh duk lokacin da mutum zai fita gidansa ya ta kara kokin sa ya roƙi Allah in za ka iya ka karanta lakar ja kun kafa ɗaya da niyya al duk inda ka je Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai gidanka lafiya to duk inda ka je za ka dawo lafiya له الحكم وإليه ترجعون وجه الله ذاك كوما غبادايا له الحكم هذه شريعة وانا شريعة الله تي وإليه ترجعون هذا له الحكم حكم شنا الله ني هذه الشريعة وانا شنا أجي جمع شريعة دومين شريعة إذا حكم شنا كي كذا كر كي كذا كي كذا كر كي كذا فإن كي كذا ذا أي مكا كذا in kai kaza kuma zaka samu kaza shine shari'a shine hukumu wai dai turja'un gaba ɗaya kowa zai koma ga Allah wannan kai ba mai shari'a ba har kafiri ma zai je wajen Allah hadhihi alhaqiqatu wannan shine haqiqar lamari haqiqar lamari kowa ma zai koma wa Allah da na kirkin da na banzan kowa wajen Allah zai koma na سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون wannan sura ana ambaton an kabutu gizo-gizo surar gizo-gizo akwai sunan gizo-gizo a ciki wayan na hana buyuti la baitul an kabutu la kanu ya lamun ina cikin sura Allah ya yi wa abubuwa da dama yakan musu sura gaba daya duk abin da Allah ya ambata a duniya wai a cikin Qur'ani duk abin da Allah ya ambata a cikin Qur'ani duk duniya duk inda kaje sai ka same shi eh duk dushi gaban mutane sai abun ya rage saboda an kawo shi a Qur'ani abinda babu shi a Qur'ani kuma wani wajen akwai shi wani wajen babu eh kaga gizo gizo da Allah ya faɗe shi a Qur'ani ko ina duk duniya ba inda ba gizo gizo a gudan zuma da Allah ya faɗe shi a Qur'ani zartun nahali ba inda babu gudan zuma a duniya amma ga dangare Allah bai faɗe shi a Qur'ani ba wani wajen ba ga dangare da saboda duk abin da Allah bai faɗe shi ba za ka same shi wani waje akwai wani waje babu amma duk abin da Allah ya faɗe shi a Qur'ani to duk inda ka je duk shi gaban mutane sai sai an rage shi dole mutane kasashen da suka shiga ba ba su da malaria saboda ba su da sauro amma sauron su kuma kiwo sa suke yi sai mutum ya koma jeji sai ya je ya samo sauro ya ta kiwatawa suna ta hayayyafa yana tattarawa yana duba abubuwa idan masu neman binciken abin da ya tafi sauro ko ya tafi maganin malaria su zo waje su samo sauron a dauke shi a je a yi gwaje-gwaje a kansa ya akwai shi kenan da yake Allah ya kawo shi Qur'ani ma ba udata kuma fauka sura tana da ayoyi 60 69 tana farawa da kamar da kowace sura take farawa da wannan gwalagolan harufa guda goma sha tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan gwalagolan harufa da aka ɗora kan kowace sura, malamai sun ce su suka hana Ƙur'ani a bata shi. In za ka iya bata Ƙur'ani sai dai za ka iya kankare Bismillahir Rahmanir Rahim a cikin ƙwaƙwarar mutane. Ko mutum ba haddace kuma ba dai ya haddace Bismillahir Rahmanir Rahim kawai. To in dai ba za ka iya kankare Bismillahir Rahmanir Rahim ba to ba ka yi zaka kankare. kusan security kowace sura ce tana fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wani na ba guda uku Allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa wannan ita ce babbar fasara eh duk masu tafsiri yawanci sukan ce Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Jibril ya zo yana karanta Qur'ani idan ya zo irin wannan guraren iya karanta wannan duk harafin da ya karanta manzala sai ce masa je ka wuce na na sani ba a fasara masa to tun da shi Allah ya sani annabi sai ya sani sauran mutane su yi haƙuri hadha asahu ma yuqalu fi tafsir hadhihi al-huruf wannan shine mafi ingancin abin da ake faɗa wa yana harfa ko ina sai ce Allah shi ya san abin da yake nufi wasu ko suna fasarawa tun da Abdullah bin Abbas manzala ya masa shaidan fasaran Qur'ani kuma ya fassara su yana fasarawa أو ألف ابتلاؤه لام لطفه ميم مجده ألف دينا ابتلاء الله كنا duk wani imtihani da Allah zai yi mutane a duniya yana cikin wannan cikin wannan karkashin wannan alifi lam din nan da Allah ya kawo lubufin Allah kenan mim da Allah ya kawo majiduhu girman Allah kenan Allah tabaraka ta'ala ibtila'uhu lil abdi yukrijuhu min rizqil amyari Allah ibtila'in da yake wa bawa yana fidda shi daga cikin angayaru mana bawa idan ana so a ana so a Allah yana son sa sai ya hada shi da abubuwan da halitta za ta guje shi saboda ya ƙara kusanci da Allah duk lokacin da ka ƙara ne santan halitta to ka ƙara kusantan Allah shi yasa annabawa aka fi tsanan su ba a son su saboda mai suna tare da Allah eh saboda shi Allah yana son ka in kana ciki ko da yaushe kowa wannan ya zo maka wannan yana tare da kai to za ka yi nisa ka manta Allah shi Allah dai ba zai manta ka ba amma kai za ka manta ko da shiru ba dinahu Allah zai fita shi daga rizqul aghyari ma'ana Allah zai raba shi da bautawa wasu abubuwa ko kuma wasu su dame shi sai Allah ya saka ke zuciyarsa ko ya komo bi amalin salihatin sai ta ayyuka masu kyau wanda Allah yake so tukarribuhu ila Allah tabaraka ta'ala ayyukan da za su kusanta shi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala وذلك لطف الله تبارك وتعالى وان لطف الله كينا حتى يتحقق بان ما سوى الله غير موجود har mutum ya yadda kai Allah nan fa shi kaɗai za a dogara da shi a samu lafiya duk abin da ake nema kuma a samu duniya da lahiran ma komai ma Allah ne ake nema to sai har mutum ya gane haka to wata haka gobe mai ya yadda da girman Allah ke kaga shi ya samu ibtila'ul abdi an samu ludufin Allah an samu majdullahi a hasiban nasu shin mutane suna zato an yi tura ko sai a fasu kawai an ya ƙulo amanna da kace ka yi imani shi kenan sai ta kawo maka walwala da jin daɗin rayuwa a kawo maka kafi kowa lafiya kafi kowa dukiya kafi kowa jaja kafi kowa zaman lafiya da kwanciyar hankali in haka ne ka wanda ba zai musulunci ba kowa ma zai yi ko ba don Allah ba a yi mutum zai samu ayyana sai yi to walaula ayyakuna nasu ummatan wahidatan لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله يجب أن متى تظلم ديابا وسوسا باسد إيمان سنة دعوني الله يجب أن هكذا da duk kafiri a duniya in na ba shi dama ya fara gina gidan sama daga nan kasa sai ya kai sama sai ya kai sama ta farkon nan duk gidansa ne kuma gidan ma da zinari zai yi in bar musu komai ya ce amma in na yi haka masu raunin imani sun ce kai Allah ya fi karban kafircin nan ba musulmai suna ta jan wahala komai yayi tsada a wuni ba shi ba a kwana ba shi ba ga kafirai suna cikin walwala an ya kai kafircin ya fi tafiya wajen Allah sai kaga mutane suna rija to dalilin wannan ne yasa sai Allah ya sai ya dakatar da kafiran ma ba ba su wannan din ba a hasban nasu mutane suna zato an yi tura ko a basu kawai an ya kulo amanna don sun ce sun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba sababun nuzuli ya sabbi saukar wannan aya annal mushrikina kanu yuzuna al muslimina fi bidayati amrihim ashadda izayati kafirai suna cutar da musulmai farkon lamarin musulunci matuƙar shuri cutarwa akwai waɗanda aka kakkashe kamar ammar baban ya ya kaka baban ammaru da da matarsa kace kace su suka yi kafirai ne suka kashe su akwai waɗanda aka azabtar irin su Bilal irin su Suhaibu duk irin su Abu Zar al Gifari duk an azabtar da su kullu man amana billahi tasalladu alaihi bi akhdhi malihi wa darbihi duk wanda ya imani da Allah sai su ce to a kwashe dukiyarsa kuma a dake shi wannan Suhaibu Suhaibu sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta ba san ya musulunta ba gidansu gidansu duk kafirai ne shi ma ɓuya yake a lokacin manzo Allah yana wani gida da ake masa arkan bin arkan bin arkan to a can ake hade a can yake zuwa ya ji ya musulunta to a sai suna ta sa masa leƙen asiri suna tura mutane suna duba ina yake zirga zirga sai suka ga nan yake shiga to da ya dawo sai uwarsa ta kira shi ta ce masa to ina kake zuwa kuma an masa aure a lokacin sabon amarya bai dade ba kuma an tara masa dama suna da kuɗi sun tara masa dabbobi da sun gina masa gida komai sun masa sai ta kira shi ta ce na ji labarin an ce kai ma ka karkata ko kafin muhammadu sai ce ya kwarai na bi shi sai ta ce to abinda nake so da kai ka janye daga bin sannan duk abinda na baka na in mallaka maka in ƙara maka in kuma ka ƙi duk abinda na baka zan raba ka da shi sai ce to in dai don wannan ne duk abinda ke san naki ne ɗauki eh tunda raina ba naki bane ba ke ke tura min ciwon lake zaki ta da ce to an kashe auren yace alhamdulillah suka ce ta ce an kwace dukiyar yace alhamdulillah ta ce an kwace gidan yace alhamdulillah ta ce kaga yanzu na zama firi na samu yadda zata wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na tunanin wata mata tana jira na ba na tunanin wani dan gida ba na tunanin dukiya tana can duk na huta ita ce kai ba isa ba ita ta yi tsoho ba ta karfi duk Allah ya samu mai karfi ya yi mata duka dukansa dukan naka ne aka su kama shi su dake shi da safe in ya dawo da yamma kama ai duka balarabe ne kyakkyawa a lokacin a makka gaba ɗaya babu saurayi kyakkyawa irinsa amma sai da suka mai da bayansa kamar kwalta amma har da bai sashi ya juya ba a lokacin mai ke ƙara imani ya yi suka gama dukan su zai ce kun gama to bari ta fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine an kullu kullu man amara billahi tasallu alayhi bi mali wa darbihi wa tamziki malabisi a kekke da rigunan mutum wa sabbihi ay tabaki mutum wai don yafi manzo Allah sallallahu alaihi wa kulli anwa'i lizayati duka duk nau'i na tutarwa suna musu fa shakau ila nabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga ciki sai suka kawo ƙara wajen manzo Allah gashi ba ga abin da ake yan uwa musulmai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ce musu am hasibtum an tadkhulul jannata ya karanta musu wancan aya ta cikin suratul suratu suratu Ali Imran amma sai kuma ta sul jannata wala ma yatukum masal ladina khalaw min qablikum masarhum al-ba'sa'u wa ad-ra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wa yaqulu ar-rasul wal ladina amanu ma hum ta nasrullah ala inna nasrallahi qarib yace kuna zaton za ku shiga aljanna kawai haka kyauta wala ma yatukum masal ladina khalaw min qablikum ba ku ji labarin abin da ya samu musulman baya ba masarhum al-ba'sa'u wa ad-ra'u sun hadu da tsanani sun haɗu da cutarwa wa zulzulu an girgiza su a girgiza mutane a wancan lokacin hatta ya ƙular rasulu shi annabin nasu ma wanda zina ma da mume suka ce kai to mun san dai Allah zai taimako amma yaushe ne mata nasarullahi yaushe za a yi taimako sai abu yayi tsanani Allah yana sassautawa Allah ce ala inna nasarullahi qarib ai taimakon Allah kusa ne to shine sai yace to dole duk abin da ya faru ga mutane saboda imaninsu to ku yi haƙuri kuma masu imani ne wani abun kan zai same ku ko da yake ba zai kai na waɗancan mutanen ba tunda annabawa su ba su kai annabi annabin mu bai to amma dai dole a dan samu wani abu dole a haɗu da wani lokacin bakin ciki rashin lafiya a haɗu da manzala salama ya taɓa auren wata mace to da ya aure ta ran da za aka tare kafin ma ya shiga ɗakinta sai uwarta ta zo tana faɗin halayenta na gari wannan wannan yata mutuniyar kirki ce kaza kaza tana da kaza kuma ma ka samu mace kaga wannan tun da aka haife ta har yau ba ta taɓa yi kwashewan kai ba mazala ce wannan ai masifa ce ke ɗan ce ya shiga ya tafi tafi tafi ba na zama da wanda baya rashin lafiya ce ko rashin lafiya ba ki taɓa yi ba ta ce ba taɓa yi ba ita ko ciwon kai ba taɓa ko ko an jawa ba taɓa yi ba mazala ja ba zan zauna da ke ba ke sharri ne to dole ne in kai musulmi ne dole wata ran wani abu ya same ka inda an yarda da imanin naka karka na man qablakum yukhadhu ar-rajulu fa yufaru lahu fil ardi fa yaj'alu fiha fa yuja'u bil minshari fa yudaw ala ra'si fa yaj'alu nisfaini yace wanda suka gabace ku fa abinda aka yi musu ku kan ba ku ai kawo ma ba za ba ake muku ba abinda bai wuce duka ba a daki mutum a zage shi a bashi abinda ya mallaka yace wanda suka wuce akan zo a tona kasa idan aka tona ƙasa sai a yi rami aka yi rami sai a kawo mutum a ɗaure shi sai a ɗaure shi sai a sace kin ramin sai a binne iya kafa sanan ƙasa sai a nemo irin zarton nan da kafintoci suke amfani da shi sai a kawo shi tsakiyar kansa ana yankawa sai an raba shi biyu duk an yi duk ko saboda imani me yasa mutum ya zama musulmi shi yasa kawai a ce masa wannan ko ya jawo bin mitari a kawo zarto ويدو على رأسه أدور أكانسا فيجعل نصفين أربع كبير ويمشد بأمثال الحديد وكما أسامو اللوري أزو أنا كاجة ومتون كيدة اللورة ذاك وأنا سوكا وأتين كمتو أنا جا أنا سوكا وأنا جا أنا سوكا وأنا جا dukkan ya zube ya shiga da jini kafin kafin a kashe mutum ma duna lahamihi wa azmihi ko kuma a samu allura a zo a tura ta ko a hannu ko a wani abu wanda sai an tabbata ta je ta je eh ta je kashi sai a ja allurar sai a tsaga sai kashin ya fito duk an yi wa mutane ba ma su tuho an zalika an dini ne amma duk bai hana su kai addinin su ba wallahu la yutimmanna hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadra mawt la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanamihi walakin lakinakum tasajiruna yace wazifa ka ala ngarami yace kuma ku yi hakuri wannan addinin musulunci Allah zai shika shi har ma mutum zai tashi daga sana'a daga Yaman kenan shine babban babban birnin Yaman ko sana'a yazo har hadara mauta hadara mauta kuma can cikin kasar abin nan ne yanzu kuma tsakanin Palestine da da wannan Palestine da Jordan anan anan garin yake mutum zai tashi daga sana'a sana'a fa yana kudu da makka ya je can arewaci can wajen wajen siriya ya tafi lafiya lau baya tsoron komai sai dai ya ji tsoron allah sai kuma yana dabbobi ya ji tsoron kura ka taba masa dabbobinsa ya ce walakin na kuma ta don dai kuna sauri ne amma duk wannan abin zai faru bai faru ba ya faru yana faruwa ma eh yanzu musulmi ina ne musulmi zai ji a duniya ya ce yana yana tsoron za a taba shi akan musulunci babu sai dai shi ya taba shi ya taba sannan kuma shi ya ja ai da ba ai dole in dai mutum ya taba haɗu wani dole ya taba shi walan majdad izayatuhum yayin da cutarwan ta tsananta amarahum bil hijra ila al habash ila al habasha manzo Allah ya ce yanzu tunda abun yayi tsanani imanin mutanen akwai imanin amma tsanani yayi yawa to akwai wani sarki adali a nan Ethiopia habasha kenan ku je ku koma can ku je ku zauna saboda samu hutu to tilkal hijratul ula ita ce ake ce mata hijira ta farko ita ce wasu sahabbai suka taso kawo mutum tamanin da wani abu har da sayyidina Usman a ciki da matarsa jar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka dawo Habashan ne suka zo suka zauna suna zaune a Habashan lafiya lau sarki yana girmama su yana son su suna cikin wannan kawai sai jan kormoto wasu kawai suka taso daga Makka kawai suka zo suka ce ai yanzu gari Makka ma ba komai dun komai yayi kyau yanzu an daina fitina an daina komai a sai ma ba ƙarya suke yi an ƙara gurin ya ƙara lalacewa ne shi ke suka tashi suka shi suka ban fara da sarki za mu koma garinmu mun ji garinmu ma yanzu yadda daidaita ana ta addini suka dawo makka suka dawo makka ta fi lokacin da suka barta sananni wasu suka ce to kai manzo Allah ya ce duk wanda yake son komawa ya koma wanda kuma ba ya san kuma ba za a tilasta shi ba da wasu suka koma sai na usman sai bai koma ba da wasu dai ba su koma ba wasu kuma suka da- sake dawowa aka da wasu sabbi kuma su kuma suka bi su ana su Ja'far su kuma suka zo kada ba humul haqqu tabaraka wa ta'ala آه، وبنجي تبارك وتعالى هنا مسلم كان المسلمون يظنون انهم يقبلهم الله بقوله آمنا فقط ولم يكتبرهم حتى يتبين حقيقة إي- يتبين حقيقة إيمانه musulmai suna zaton sai Allah ya karbe su kawai da sun ce sun yi imani ba a jarraba su an tabbatar da haƙiƙanin imanin nasu ba da gaske ne wa tilka adatu Allah tabaraka wa ta'ala wannan aradar Allah kenan dama manzo Allah ya ce atatu nasi bala'an al-anbiya thumma fal-awliya thumma al-amsalu fal-amsalu yutalla al-mar'u ala hasabi dinihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsananin shan wuya a duniya shine annabawan Allah tunda su Allah ya kaso daga su sai mabiya wanda suka bi su daga su sai wanda suka bi su sai wanda suka bi su haka abin yake tafiya ana jarraba mutum gwargwadon i addininsa gwargwadon kuma imaninsa wa zalika li hikmati saboda hikimar anal insana yamilu yamilu ila al-akwani saboda shi dan adam yakan karkata zuwa ga halitta ne wa ila jinsihi kuma yana son jinsinsa tunda mut- mutum dan uwanka ne wa ila aqwara wa ila qurabaihi minan nasi sannan mutum yana son makusantansa dangi wa ila ahalihi haka haka kuma iyalai mutum yana son iyalansa kaga ya kafa shi da wajen nasi ya rubuta Allah yuhibbuhum dab'an mutum yana son su so sosai na na na dabi'a wa yarkanu ilaihim zai karkata zuwa gare su wa tasaddara al-izayatu to shi yasa Allah yake sai sai cutarwan sai al- su wayannan da yake so su za su fara cutar da shi in suka fara cutar da shi dama in aka cutar- cutar da shi wajen su zai dawo to su suka fara cutar da shi na zai je sai Allah dole ya koma wa Allah فإذا سرر منهم الإذاية فر بقلبه إلى الله تبارك وتعالى idan shudarwan ta taso daga wayannan wanda da yake ganin za su taimaka masa daga su ne masu fita da shi to a lokacin ba bashi da mafita sai Allah duk zuciya sa zai tattara ta ya gudu ya koma wajen Allah wa tara al-abda idza salaka tariqal haqqi yajidu al-izayata min kulli ahadin zaka ga dan adam idan ya shiga hanya ta gaskiya in ake wani mai gaskiya ne to fa duk halitta yawancin halitta ba a sunfa kowa cutar da shi yake so yi saboda ita gaskiya in ka je ka riki gaskiya to mutanen ba kowa ne yake son gaskiyar ba kaga duk wanda ba son gaskiya magiyin ka ne la siyama min al-taraf al-qarib minhu balle ma mutanen da suke ganin suna kusa da kai idan kai mai gaskiya ne abinda za a fara cewa kai din waye kai dan waye abinda za a fara da shi kenan kai waye ne kuma kai dan waye ne ba na a gaban mu nan aka haife ka ba kai ba dan wane dan wane da wane wane ba shikenan abinda za a fara da shi kenan idan aka yi haka hatta min ahalihi har mutanen sama sai ya samu masu cutarwa hatta man min adna aqribaihi har makusantansa na kusa din wanda yake gani wani lokacin har waɗanda yake tsoron masu ma sai su shiga cikin lamari ma'ana iyaye su ma su su shiga su ne wanda dai duk ƙarshen gudun mutum su ne to sai su ma abin sai Allah ya turo imtihanin ibtila'i ya ce to a jarraba shi dai saboda Allah yana bukata ya zama na ya zama na Allah wa zalika li yuharrirahu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yana so ya enta shi ne daga kowa kada wani yace nasa ne a na Allah ne eh saboda shi din ya koma wa Allah saboda haka Allah yana so ya enta shi kowa kare shi ai na taimake shi a kai baka taimake shi ba cutar da shi kai Allah ne ya taimake shi fa yabqa afdal lillahi tabaaraka wa ta'ala sai zama bawan Allah tsantsa fa za ka mula lokacin da ya shika ya zama mutum Allah ya cika shi ya gama jarraba shi ko ta ina ya ci jarrabawa shikenan an sarafu an zalika in sarafu an zalika shay afatiyan sai a dawo kuma a daina shutar da shi a daina ana dainawa ana dainawa har ma a dawo fa yaudu ilaihim li yanfa'u nan kuma a lokacin mutumin zai dawo wajen mutane saboda ya amfana da su shi kuma fa a lokacin in ya dawo mut- wajen mutanen ba zai tuno wani yayi min kaza zan rama ba a ran ba- ba- bai shiga ba kenan in dai har ya shiga duk abin da aka yi masa ya bai kai ana masa ma yana yafewa imam malik Allah ya kara masa yarda kama shi aka yi ana masa bulala sai duk bulalan da aka yi masa ana daga bulala sai ce ya yafe sai a sake zuba wata sai ce ya yafe har aka gawa bulalun bulala bulala ɗari aka yi masa haka kawai me yasa saboda ya iya ce qur'ani halitta ne shikenan sai aka ce masa "Ha, sai imamu me yasa ana maka bulala kuma kana yafewa ya ce a shi ba so ya je lahira yana shari'a da wani wanda a cikin kakanninsa kafin a kai dubu za a samu annab- annabin Allah a ciki wanda suke azabtar da shi din nan a cikin kakannin su wani a cikin su dai akwai jikan wani annabi ne da shi zai yi yana shari'a da jikan annabi a gaban Allah to kaga shine yafe wanke ka yafe ba ka tunani ba ka yafe ka rike ba a in ka yafe ka rike ba ka ba ka yafe ba to shine fa yauda ilaihim mutum sai ya dawo daga baya kuma ya dawo ya shiga kenan sai ya dawo wajen mutanen liyan fa'un saboda ya amfane su albala'u lil waliyyi kallahabi lil zahabi yusafihi bala'in da Allah yake sawa mutanensa wanda yake so kamar wuta ne da ake zuba zinari a ciki ana so a wanke zinari a mai da shi kudi in ba sashi a cikin wuta ya narke ba yaushe za a narka a yi kudi sai an narka shi a wuta da lokacin da ake narka shi ba a son sa shi ake so ma a lokacin ana so ma ya fita ya kyau amma wuta ce hada shi da ita ai ta dafawa ai ta dafa ya zama ruwa a sake dawowa a zo a ta daidaitawa a ta daidaita sai kuɗi su fita to haka Allah yake wa bayinsa yana son eh duk azaba da da wahala da mutum zai sha in dai na Allah ne ya gode wa Allah eh ya ce to mai yiwa Allah yana son sa eh mai yiwa akwai abin da yayi wa Allah ne ake masa wannan saboda ya zama kafara ga abin da yayi karka yadda ka ce wa a'a ai don kai ko kamar yadda masu raunin imani suke cewa wa me yayi wa Allah ne Allah kuma mai kai masa da za kai masa da zai kawo ka shi ya halice ka bai kawo ka duk abin da ya same ka ka dauka daga kanka ne kai kai wa Allah laifi to yanzu ya kamata a wanke laifin to kuma ana so wanke ya za a wanke laifi sai an maka azaba wannan azabar da ake maka ko yunwa ko wahala ko rashin lafiya ana wanke maka wancan laifin da kai ne Allah yana so ka gamu da shi lafiya lau duk laifin ka ka wanke to duk laifin da kai masa sai hada ka da wani abu wanda zai wanka nan laifin fali haza ibtala kawasa ibadihi haka Allah yake jarraba kebantattun bayinsa wa haza yumayyizuhum min ghairihim kuma ka ga daga arshe sai Allah ya rarraba su sai su wani su wani yanzu sunansa tun zamanin sahabbai ko kuma bar sahabbai sun yi da zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga tabi'una zuwa tabi'u tabi'in daga su Abu Hanifa da zuwa baya yanzu wani tun da aka haife shi sunansa yake yawo a duniya har yau kuma har ana duniya ba za a daina sunansa ba zai daina yawo kuma da maganganunsa ma ake amfani yanzu haka mutuna suke rike da masabar malikiya ba iyaka masabar hanafiya ba iyaka shafi'iyya ba iyaka hanbaliya ba iyaka to kaga su sun na Allah ne tun da na Allah ne Allah ya wanke su to da ya wanke su yanzu ba sai ya mika wa duniya yake ga sunan sai duniya ta ga ai waɗannan abubuwan da mutanen da za a rike ne duniya ita ma take tabarruki da su ya jiri ma ya jiri wa hum rizraduna bima fa'al jalil abin da yake gudana da su yana gudana da su amma sun yadda da abin da Allah ya hukunta yukaffifu alam al-bala'i alayka ilmuka bi annahu tabaraka ta'ala huwa al-mubtali sanin ka cewa Allah ne ya sauko maka da abu yana sauwake bala'in abin da ya samu ku duk wanda Allah zai masa sauki a cikin abin da ya same shi ya ta suna cewa abin daga Allah ne wanda yake suna abin daga Allah ne to zai samu sauki amma wanda yake ganin wani ne yayi masa wannan ya ya samu ƙarin bala'i akan bala'i ga bala'i ga tunanin wani ne yayi masa kaga ya fi muni wallazi wajahatka minhu al-izayatu huwa allazi wajahatka minhu al-inayatu ai wanda ya turo maka wannan wahalar yanda wahalar ta fuskance ka to haka kuma karɓuwarsa kuma zai ta za ta fuskace ka lillahi ma ada wa lahu ma akhadha idan Allah ya baka ai kayansa ne ya baka idan ya karba ai kayansa ya karba to bawa yana da nasa ne bawa ba shi da komai wal abdu yarda bi af'ali khaliqi tabaraka ta'ala bawa dai ya yarda da ayyukan mahalicinsa gaba daya wala yamnahu zalika min al-idrar ilayhi amma hakan kada ko mutum ya zama wawa ma'anar wawa ta ce tun da haka ne Allah ya kaddara mini duk abin da zai same ni zai same ni abin da zai samu zan samu ba zan tashi ba ba zan nema ba ba zan yi komai ba ka zama ba ka zama bahalul wani mutum ake ce masa bahalul wani zamanin can zamanin Haruna Rashid a cikin tabi'ai to sai shi Haruna Rashid ya fita ya fita sarki ne shine shugaban mu'mina a lokacin ya fita irin ya fita zai zai tafi ziyara sai ya haɗa shi a cikin jeje sai ce wannan mutum fa aka ce ai bahalul ne a kira shi a kira shi sai ya zo da ya zo sai yana tsaye bai girmama shi ba dai sai shi mai yiwa koya bai gane ba ne sai shi na gane ka ba kai ne suke ce ma amirul mu'minin ba sai ce to abinda nake zo da kai eh, haruna rashid yake gaya mu abinda nake zo da kai me kake so ne in maka sai ce abinda nake so ya ce ya ce ya ce in gaya maka abinda nake so kai min ya ce ka tambayi allah da ya baka mulki na taba tambayar sa ya bani wani abu na duniya sa shi ma balle kai da aka bawa shi allah da ya baka ma ni ban taba tambayar sa ya bani wani abu na duniya ba ba na so to wannan shine wawa ake cewa eh ka tashi ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka nemi duniyar ka kamar zaka dawo ma ka nemi lahira ka kamar zaka mutu gobe ila iman duniya ka kana ka tayi abadan wa man li akhirati ka kana ka mutu gadan kai wa duniyar ka aiki kamar zaka rayu har abada kai wa lahira ka aiki kamar zaka mutu gobe wannan shine cikakken mutum kenan a shine ce wannan din ba zai hana su su nemi taimako wajen Allah su bukatu zuwa ga Allah ba wa tawajjuhi ilayhi da kuma fiskantar Allah din wannan nabi salamat minhu kuma kullum zaka ji ana cewa Allah ka kiyaye mu Allah haka annaba ga sunan kullum rako suke ya Allah ka kare mu ka kiyaye mu ka ka matar da mu musulmai ka ka kare zuriyar mu haka suke duk an san annabi Ibrahim san annabawa wannan duka to wannan shine shika innama yasaru sabru wa tajalludu lil khalqi hakuri yana bayyana ga halitta ne lalle rabbi tabaraka taala ba tabaraka ubangiji ba ko huwa da ihun muhtajun ila rabbi shi bawa ai mai rauni ne kuma yana da bukatuwa wajen ubangijinsa kana muslimun min akabirin awliya ya samu wani musulmi a cikin manyan bayin Allah ya kulu yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza salahu kaifa sha'a wa yasbiru ala kulli bala'in sadara min Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cewa shi duk abin da Allah ya aiko masa ko menene Allah ya aiko masa in dai daga Allah abin yake shi ya yi ta kawai zai kafe shi shikenan kubtalahu alhaqu bi hafsil bawli mudata ayyamin sai Allah ya tsare fitsarin sai dai na fita haka ka samu kwanaki fa kharaja ila sikkati yaqulu li tibyani halummu fanatu ammakum alkazzaba sharar darra ila Allah tabaraka ta'ala sai sai yaji dai abun ba ba hakurin ba zai yi ba kwana da kwanaki ba fitsari fitsarin ya tsare baya fita Allah ya rike kayansa tunda ya ce shi zai hakura da abun yayi tsanani haka ya fita zai samu yara yace ga babban kunnan wawa mahaukaci da ya ce zai da karbi dukan kadirar Allah ku zo ku yi masa ihu shikenan ku zo ku yi masa roƙon masa Allah to haka dai ya haɗu da yaran suka roƙi Allah Allah ya ɗauke masa a'a ai ba a fatan azabar Allah ba a fata azabar Allah ba a fatan ta baka sani ba abinda Allah zai ɗora maka wanda zaka iya ko wanda ba zaka iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadiri ake yi fa idan hadiri ya taso ba zai natsu ba ba zai kuma zauna ba sai ya ga ruwa ya sako an ƙara ruwan lafiya suka ce ya rasulullah ai ruwa rahama ne amma kuma kake ta da hankalin kai sha ruwan ba da shi aka halaka wasu mutane ba yace iska kuma suka ce wannan iska fa iskar ruwa ne ce ba da iska aka halaka wasu mutane ba da sau kaji wanda ya san Allah to shine faka shi fa an huma bihi sai Allah ya yaye masa والأب لا يزر تجلد لخالقه ولكن يزره للخلق mutum kar ya nuna wa Allah cewa shi yana da haƙuri a'a ya nuna wa halitta yana da haƙuri in baka kokawa kowa ba kana da haƙuri amma Allah waje komawa ka zaka yi wajen sa kana ta duba kana ta rogo Allah ka yassare ka sawwake kar ka dora min abin da ya fi na to wannan shi ake yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah So, sun san fanin da yake da yake kasan watannin arabiya suna canjawa su amma watannin watannin januwari su ne ba sa canjawa to ranar yanzu tana waje ne wanda yanzu rana ta fi yawa a kan dare to ko da yake an rubuta kalanda ya kawo kalanda suna na a masallacin sarki nan akwai kalanda to a kalanda da yadda aka suka rubuta sun ce za a yi buɗe baki bakwai saura minti goma sha ɗaya ma'ana da arba'in da tara kenan to amma kusan da saura minti tara ma saura minti goma sha ɗaya haka ne da arba'in da tara amma duk kalanda da aka buga inda ta kai misali kaduna ko kano to akwai minti biyar tsakanin mu to kaga dai ala kulli halin anan dai da arba'in da biyar dai mana dai ya wuce da arba'in kam eh ya zama dai za ka sha ruwa kar ka sha ruwa kafin shida da minti arba'in ya wuce min eh, shida da minti arba'in in baka kai da kwatan ba ma dai ya zama ka wuce da minti arba'in an fahimta yawa a asuba kuma duk yanda za a yi eh, karfe hudu da minti arba'in mana biyar saura minti ishirin mutum ya daina cin abinci saboda alfijir yana ketowa biyar saura kwata ne to kaga kada har biyar saura kwata ɗin ya shiga mun yana cin abinci sai alfijir ya keto ya sami kana cin abinci kaga ka karya azumin ka eh to ya kamata dai biyar saura minti ishirin mutum ya zayar wajen bude baki kuma mutum ya kai dai eh, shida da arba'in da wani abu eh ko da arba'in da biyar ɗin ko da arba'in da uku ko ya dai wuce da arba'in ɗin kana eh na.
da Allah su wanda zai shiga cikin matsalaki ya kashe waya domin ana ɗaukar karatu sannan kuma ɗaukin wayan ya iya fitowa a cikin wannan karatu da ake na wani
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya nuna mana karshen azumin nan lafiya aikin da muka yi a ciki Allah ya karbe shi dukkan ibadunmu wanda muka yi cikin azumi da wanda ba na azumi ba Allah ya karba albarkan wannan wata Allah ya dauke mana bala'o'i nan na tsadar rayuwa da wahalhalu da ake tare da su da rashin lafiya Allah ya kauda su albarkan wannan wata mai albarka albarkan wannan azumi da muke ciki Allah ya dauke mana duk abin da yake damun mu Allah ka dauke mana shi Allah ya kawo mana sauki a cikin lamarin rayuwar mu Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu kiyaye mana mutuncin mu kiyaye mana addinin mu Allah ya samu a cikin mutanen da yake yantawa a cikin wannan wata Allah kuma ya samu a cikin mutanen da Allah ya yarda da su a kowane lokaci Allah kuma ya ba mu ikon bin sa a cikin wannan wata da ma sauran watanni Allah ya ba mu ikon yin ibada din ana son ayi ibada sosai a cikin wata eh wata Ramadan ana son sai ibada sosai domin wata ya tafi sai wata goma sha ɗaya sannan ya sake dawo to kafin wata goma sha ɗaya baka sani mutum bai sani ba ko zai- ko za wani azumi zai sake samun sa ko ba zai same shi ba tun da yanzu Allah ya ba shi dama yana da lafiya kuma ga shi watan ya zo ya yi kokari ko duk watan mutum ya kare da shi ya kare yana azumi a ciki yana ibada a ciki ai riba ta ce ya ba mamaki kafin wani azumi ya zama ya tafi to kaga ko ya tafi dai ya tafi da riba To Allah ya ba mu ikon yi Allah kuma ya kiyaye mana eh, jihar mu ya kiyaye mana garin mu garin Gombe ya kiyaye mana jihar Gombe ya kiyaye mana kasar Najeriya ya kiyaye mana kasashen Afirka na musulunci ya kiyaye mana kasashen musulmi gaba ɗaya na duniya Allah ya bada lafiya da zaman lafiya duk abin da yake dawo musulmi Allah ya dauke shi duk abin da yake eh, musulmi za su amfana da shi Allah ya kawo shi Allah ya karbi musulunci Allah ya karbi musulunci Allah ya kar- karya masu son karya musulunci duk inda suke Allah ya karya masu son karya musulunci duk inda suke masu tayarwa da musulmi hankali Allah ya tayar musu da hankalinsu Allah ya raba musulmi da sharrin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka wannan wata wata mai albarka albarka littafin Allah da ake karantawa a ciki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين آمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.
آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمد لله da za ka yi da lokacin. Wannan ma zan rage. Yau da suke.